أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ده هدوغة رمضان هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ديدة دريو هدو دا أربعين ده بير wanda ya daidai da uku ga watan hudu miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratu ghafir wanda yau za mu tashi aya ta 21 ko bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأكلهم الله إنه قوي شديد العقاب
na'am Allah tabaraka wa ta'ala kusan shi qur'ani kamar yadda aka yi magana cike yake da kissoshi sannan da hukunce hukunce sannan da kuma at-targhib wa tarhib sannan kuma yana kwadaitarwa sannan kuma yana tsawatarwa akwai inda za a zo a bada kissoshin al'umman da suka wuce akwai inda za a bada kissoshin abin da ke faruwa akwai inda za a bada kissan abin da zai faru nan gaba yana maganan madi wal hadir wal mustaqbal yana magana abin da ya faru da can kafin lokacinmu ana maganan yanzu a cikin lokacin nan ana maganan abin da zai faru nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya kasance da can ya san wanda ya kasance yanzu ya san kuma wanda zai kasance nan gaba kuma ya san wanda ma ba zai kasance ba da zai kasance kuma ya san yadda zai zama sau da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana sanne da komi to ƙur'ani yana cike da ƙissoshi ya ba da ƙissan al'ummomi waɗanda suka wuce sannan a faɗi hukunce-hukunce a faɗi ƙissoshin nan a ba da labarinsu don a kwaɗaitar da mutane ga ayyuka na alkhairi irin na waɗancan wasu bayan Allah don mu kwaikwayo mu yi mu ma za mu samu irin wannan sannan kuma a yi gargaɗi game da waɗancan al'ummomi da suka wuce a nuna irin mugun aikin da suka aikata saboda a gaya mana don mu kiyaye wannan mugun aikin nan saboda mu tunani lilwa'azi wal'aiti ba saboda a yi mana gargaɗi kuma mu lura shi ko alkayyisu shi mai hankali shi ne mani tabara ligairihi shi ne wanda ya wa'asu saboda wani mun sha maganan nan mirara wa tikraran da can duk mutanen da suke son al'ummansu wanda suke da kishin al'ummansu to sukan tara al'ummansu su yi masu jawabi na wa'azin ta natsu saboda su fuskanci matsalolin da ke gabansu saboda mustaqbal ɗinsu idan ya lalace ba za su ji daɗi ba kudi ba muna maganan ƙabilan iyat shugabansu ya tara su wata rana a makka a wani kasuwa da ake ce masu okais wanda wannan yanzu ta shige cikin masallaci ma kasuwan yanzu babu ita ta shige cikin haraban masallacin harami dan ya tara su ya yi masu wa'azi ya ce ya ayyuhan nasu sma'u wa'u ya jama'a ta ku ji abin da zan gaya maku kuma ku riƙe man asha mata duk wanda ya rayu sunan shi wata rana ya mutu wa man mata fata wanda kuma ya mutu tashi ta kare wa kullu ma huwa atin at ko kuma qarib duk abinda aka ce maka zai zo ka dauka ya zo kawai yace ya ma'ashara yace inna fis sama'i la khabaran idan kuka kalli sama fa cike take da labari saboda kuna ganin ana yin dare ana yin ruwa ana yin safiya ana yin sanyi Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya ja'ala wannan al-laila wan nahara yace khilfatan an sanya muku dare da rana ne khilfatan wani ya wakilci wani saboda me litatabiru saboda idan safiya ta yi daga safiya zuwa yamma sai ka auna wani irin aiki kai wannan dare da ranar da ake sawa don su zama mana wazi ne saboda in ka ga tun da safe har rana ta faɗi to ka san an ci wani dogon zango na tafiya to sai ka auna ka gami kai idan dare ya yi aka zo har dare ya yi ka kwanta kai bacci ka tashi aka ga safiya to an yi wata doguwar tafiya saboda tafiyan mai bacci nisa gare ta amma ba a gane ta muna yi yare ba gane ba idan ka kwanta bacci wani lokaci kai wata tafiyan za ka ga kaman yanzu yanzu ka kwanta amma in ka diba awoyin da ka ci sai ka ga ka sha mamaki ka yi awa uku kana ganin kamar minti talatin kai da kwanciya ka yi tafiyar da ka je bangon duniya karshen ta cikin tafiyan nan amma kuma kana kan shi ka kuma cikin yan lokaci kaɗan koko bacci yana ne in kai bacci wani lokaci ka kalli awoyin da ka shanye sai ka ga inda ba bacci bane in jiran wani kai a wannan lokacin zaka sha zaka ji ma saboda bacci kake sai ka shanye awoyi amma ka ji kamar baka shanye su ba to saboda haka wannan dare da ranar da aka sane khilfatan ne dan wani ya wakilci wani ya tabira bihi ulul albab dan masu hankali su lura da wannan sai mutum ya gano daren nan da ya wuce sakaki nawa nayi sai in biya da rana rana in ta wuce sakaki nawa na yi sai in biya da daddare wannan khilfatan to shi haka ya ce masu ya ce in kuka kalli sama za ta ba ku labari wa inna fil ardi la ibrat idan kuka kalli ƙasa ma za ku ga abin lura sosai ya ce biharun taskhar za ka ga rafi yana ambaliya sannan wa ahjarun da sannan ka ga itatuwa wa zihar za ka ga furanni ga sunan ka sunan ko ina ka ga yanzu yanzu nan ka ga itace ya karama ta girma ka ganta ba ta fara yaya ba ta yi yaya to kai ma in ka kalli kanka za ka ga kwanaki can kana bin wani ne kana cewa baba baba yanzu wasu na bin kana cewa baba baba watakila har da hawa na biyu to ina babanka da mamanka sun gama sun tafi kai ka ce kai kadai ka zo kowa nan da akwai baban shi akwai maman shi haka ne ko ko akwai wanda ya faɗo daga sama wani lokacin ka kalli mutum ya girma sosai sai ka tausayin shi ya kama ka sai ka ce oh yanzu shi ma da yana da baba yanzu shi ma da yana da mama amsa ita ce iyi amma sun gama sun tafi wannan da kake yaron nan ka zo yanzu ka koma wani na ce maka baba ka koma ƙarshen ta hadda hawa na biyu inna fi zalika laibara akwai abin lura sosai abin na juyawa da kai ne kwanakin na juyawa suna dase ka yabna adam alaika an ta'lam wa ta'taqid ya kamata ka sani ka gamsu anna kullama marra alaika sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alaika an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da awa daya ta wuce ka ko kwana daya ko akai sati guda ko aka shanye wata guda ko aka shanye shekara guda abinda ake so ka gano shine wani babban ginshiki na rayuwarka ya wuce har abada an yanke shi ba zai dawo ba to mai hankali shine wanda zai kalli wannan sai ya tunani haka ya kira mutanen nan ya gaya masu ya jawo ya ce ya ma'ashara iyad ya jama'an kabilata ya ce ainal aba wal ajdadi ina iyayenku suke yi yau ina kakanninku aradu famatu su suka zaɓi su mutu am turiku fanamu ko ko an kyale su ne can suka ji daɗi shi yasa ba su dawo ba kai daga ƙarshe dai ya kalla ya ce fi zahibina ya ce mutanen farkon nan da suke tafiya waɗannan mutane da suke tafiya suna tafiya ba sa dawowa lana basa'ir abun wazi ne wurinmu ga masu hankali shi lokacin da ya gane wannan ya ce ya gano mutuwa kamar wata kofi ce wanda kowa sai ya kurbi kofin nan ya sha ko yana so ko baya so sai ya haɗe kofin nan ya haɗe ya ce saboda haka ni sai na ɗaura kayana da far- da sauri na ɗaura kayana saboda na san wannan kofi ta mutuwa labud da kowa sai ya kurbe ta wata rana ko mutum yana so ko baya so sai an kurbi wannan kofin na mutuwa ko kana so ko baka so shi ina am abaina ko muna so ko ba maso sai ka kurbi kofin nan to shine da ya gane cewa ya gane wannan kofi kowa sai ya kurbe ta saboda haka shi sai ya daura kayan shi tun yanzu yayi shiri dan ya san kofin nan gab yake da kurbatta kai da ni in ka san akwai nisa tsakanin kurbarka da kofin nan ana ce ma dan sha sha ne to kai sam kai zaman ka in ko an fara ce ma da wallahi in baka yi tanaji ba sai kai da na sani duk inda shekarunka sun kai ana ce ma da to alaman mutuwa ta hauka a fili ta hauka tun ran da ka haihu ka zo duniya duk mutumin da ya shigo duniya yana jariri ya ce kwa daga nan an fara datse masa kwanaki daga ran da ka fito kai kukan nan wasu hannun suka ce wasu kuma suka ce tun daga ran da aka rubuta ran aka sa mala'ikan nan ya hura mashi daga ranar nan an fara datsa kuma an fara datsiya lumfashi nawa za ka yi kwana nawa za ka yi a duniya kwana kaza za ka yi an gama awoyin nan kana ta cinsu in kuma akwai wata dabara waɗanda suka fi mu shekaru anan da suka gano ta yadda ake tsimin ake tsimi na wannan lumfashi to su gaya mana musu ba mai tsimi eh jinkirtawa shi ne jinkirta tsimi menene tsimi a kai ba kai ba aika ina kai kan ai na san ba wanda kai wannan ga me tsimi tattali to gaskiya ka ci gaskiya ne to kaji kaji ko tattali wannan ita ce ansa sosai inda yadda za a yi kai tattalin abu ka boye don kada ka yi amfani da shi kaɗan jira misali in kai kwana goma ko kai kwana ashirin sai ka ɓoye shi ka ce bari kai rizabin ka ajiye sai gobe kuma ka ci gaba inda wannan hanyar da wani ya gano ya gaya mana amma mai hankali shi sa imamun nawawi kullum muna maimaita maganar nan saboda ana cewa ma tukurira ta karrara idan aka yawaita maimaita abu masu hankali sai su rike shi da ya littafin shi kafin ya shiga ko ina kamar yadda mai bulugul mirami ne yayi kafin ya ma littafin sunan bulugul miram sai da ya bayanin menene miram menene bulugul miram me kake me yake nufi Mamun Nawawi da ya tashi ya ce wannan littafi sunan shi Riyadus Salihin inda masu kirki za su je su shakata su ji daɗi su abun nan dausayin su sai ce inna lillahi ibadan futana tallaqu ad-dunya wa kaful fitana nazaru fiha فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا kaga ibra kenan yace bayin Allah yace Allah yana da wasu bayi masu hankali masu tunani sosai tallaqud duniya sun saki duniya gaba ɗaya sun watsi da ita nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniyan ne suka kalle ta sosai walamma alimu annaha laysat li hayyin watanan yayin da suka gano ba wurin zama bane na dindindin na wani rayayye ja'alu halujjatan sai suka maida duniyan ta zama kaman teku ce wurin tsallakawa wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna suka dauki kyawawan ayyukan su sune abinda za su tsallaka ruwan teku ce sannan ga kyawawan ayyuka sune kwale-kwale kowa ya shiga kwale-kwalen ya tsallaka haka suka yi mata sau da haka shi yasa waɗannan to yanzu ku duba wannan da ya kira mutanensa yana ta ya ma'ashara iyadin ku yi tunani shi fa wannan mai maganan nan ba musulmi ba ne a lokacin da yake masu wannan maganan sannan ana cikin jahiliya ne ba aiko ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yake masu wannan wa'azin a kasuwa okaz wanda kasuwa okaz din nan tana nan wajen yanzu inda aka yi wannan hotel hotel manya manyan hotel din ita ce azalin nan kasuwa wanda daga nan kuma gidansu annabi ka gaba nisa da ka wuce baya ta can ka ɗau tudun nan shi kenan sai hanyar gidansu an dana nan har yanzu ai wani abu bane wanda bai je ba Allah kai shi gani duk da an yi aikace aikace a wurin amma in ka je ka zagaya ta baya ka bi ta can kana nan zaka ga ga tudun da ake hawa ga hanyar da ake hawa an je an mai da gidan ya zama wani library ba dan yanzu ma sun canza sun mai da shi wani abu ba yana nan wurin yana nan abu ne aikace yana nan kuma wannan kasuwan tana nan wajen waɗannan manya-manyan hotel daru taufik da wane ne da kake da nan ake cin wannan kasuwar ta ukas a nan ya tsaya yi masu magana ce ku hankali kowa ya zama yana da tunani yana tunani ka tuno ina babanka ina kakanka ina wanci ina suka tafi inda suka tafi nan kowa sai ya je kuma har yau ba su dawo ba wani ya an ce mala'ika ya ce mashi sun mala'ika mutuwa yana kawo masa ziyara aka ce sai su yi hira in ya gama ya tashi ya tafiyarsa wata rana ya ce abinda nike so ka yi man shine lokacin mutuwa ta in yayi kafin ku zo ɗaukar raina ku sanar da ni ya ce mun ma alkawarin za mu yi ma haka za mu sanar da kai ya ce kuma ma ba kai ba ba wanda muke zuwa ɗaukar ran shi wato face sai mun sanar da shi illa iyaka shi ne baya amfani da sanar wanda muke mashi han mu zo masa ya ce mun faɗo mata bagatata za mu sanar da kai ya ce to ya ko gode lokacin mutuwa ya yi kawai suka zo ɗaukar rai suka ce mun zo ya ce ai ba ku gaya man ba mun yi alkawari da ku za ku gaya man ya ce mun gaya ma baka gane ba ne ya ce shi bai gane ba ya ce da shekarunka nawa da ka yaro ne ka zo ka girma haɓarka hamatarka mararka da akwai gashi ka zo kai gashi suna fitowa baƙaƙe suka koma farare da daga nan sai ka kalli can yanzu sai ka sa gilas yanzu ko ka sa gilas ɗin makashin ta ba gani kunnuwanka yadda kake ji da yadda kake gani haka suke da kana bin wani kana ce mai baba aka koma ana ce ma baba kana yawo da kafafu biyu ka koma kana amfani da kafafu uku har kana dogarawa gashin ka baki ya koma fari wannan bai zama wazi ba suka ce su ne 'yan sakon da muke aikawa ganewa ce ba kwa yi ka yi shekaru da yawa an ce za ka yi 60 ko 70 ka ci 60 ɗin ma kuma an ce 60 ko 70 to ka cinye 60 duk ba kai tunani ba wani ya cinye har 70 din ya dora sama kuma bai tunani ba ya kake so gashin ka baki ya koma fari da baka da shi a haba baka da shi yanzu ya fito da haka kake kana tafiya a tsaye kam ka duka kana ganin jikinka kanka kana raguwa da fatar ka jiki ko ina su yanzu tana nannadewa da kanta wannan ba wazi ba ba mu ji ba ne kawai to dusar da ka fara shekarunka aka fara ce ma sha sha sha sha sai ba kai wa'azi ba har aka ce maka da da da ana da kaza ashirin da talatin da arba'in da hamsin da wallahi in baka wa'azu da wannan ba sai sun zama maka da na sani sai ka da na sanin su sai ka da na sani kuma an karanta nan har a karin magana ba haushe yana magana yana cewa dattijon da bai ji kunyar hawan auren jaki ba shi ko auren jaki ba zai ji kunyan kado shi ba kuma in ya kada ka alaramma ya ce har sai ya hada da harbi don auren jaki duk sadda zai kado ka in ya ji kayi kasa to ka tabbatar dama zai daga kafafunsa na bayan nan biyu ne kuma ya rafka ma man da tutsun ya rafka ma kuma yadda ba za ka kara tashi ma ka hau ba in ma ba kai sa'a ba bayan ya rafka ma kafafun ya juya ya cije ka saboda sai ya illanta ka yadda kai ma ba za ka ƙara hawan shi ba to in baka ji kunya hawan shi ba zai kado ka so haka in baka ji kunya Allah ba tabaraka wa ta'ala ka kai sadda ya kamata kai tunani ba kai tunani ba Allah zai tafi in ya kai inda ya ce ba ruwan shi da kai ka shiga uku amma lokacin da kake da hurhura kana jin kunya Allah tabaraka wa ta'ala kana taka tsantsan kana yin abin da ya cancanta to Allah tabaraka ta'ala yana jin tausayinka kuma yana jin kunyan ya kunyanta ka to saboda kai ma ka san kunya ya dan fito saboda haka mu zama muna karantuwa ne muna wa'astuwa da wasu saboda mai hankali shine wanda ya wa'astu da wasu al'ibra shi yasa ana so mutum ya zama ko da yaushe yana yana rayuwa da ibra kwanakin nan da ake kwana ana tashi a kwana a tashi a kwana a tashi inna fi zalika la'ibra kana ganin mutum yana karami ya girma inna fi zalika la'ibra wataƙila ma kai ka haiho shi ko baka ganewa sawo mai kayan da ya mai yawa wata rana kana nan zaka ga kayan sun mai kaɗan bai ƙaru ba wanda da suka yi mai yawa yanzu sun mai daidai wanda suka yi mai daidai sun mai kaɗan bai ƙaru ba ko kai baka gane yana ƙaruwa daga cikin ayan ne dama ya ƙarun ma baka gane ba amma kuma samai kaya ka gani za ka ga ya ƙaru wanda suka yi mai yawa za su yi mai kaɗan ko su yi mai daidai wasu ma sai ya kai gaba su sanyo in takalmi ne sai ka ga baya sa shi ya aje shi in ka tambaye me yasa baya sa shi ya yi mishi kaɗan ya ƙaru kenan yana ƙaruwa ko kai kana raguwa ne in dai ka haiho ƙarfi to kai kuma naka ya ragu duk da ka haiho wani ana kai kana ƙaru shi yana ƙaruwa kai kuma kana raguwa labud da sai an yaka dole ne ko ana so ko ba so inna fi dhalika la ibra amma alkayyisu man itabara bi ghairihi sannan wa taraka ala wasta'adda bima lima ba'da al-maut wa taraka ala allahi al-amani mai hankali shine wanda yake tsayawa yana wa'astuwa yana lura sannan kuma yana tanajin tafiya don wannan gaban nan da zamu inda zamun nan aikin nan babba ne safarun ne tawilun wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa ba wanda zai guzurin da ya ishe shi zuwa wannan wurin sai dai mutum ya iya abin da yayi in Allah ya rufe shi da falalarsa da rahamansa sai guzurin nan ya tasiri amma duk abin da mutum ya ɗauka zuwa lahira wallahi idan ya ga abin da zai faru a lahira sai ya rena guzurin nan nan muka karanta cewa mutum zai da zai yi shekara ɗari biyar ya kafa goshin shi a ƙasa tun da yake bai taɓa ɗaga goshin nan ba tun daga radda ya sa shi bai taɓa ɗagawa ba har ranar da ya mutu a shekara ɗari biyar ɗin nan wallahi idan ya tashi ranar lahira ya ga abin da za a yi na masifan kiyama sai ya fashe da ihu ya ɗauka ba zai tsira ba shi ma yaya mu sittuna aw saba'un kuma sannan ga ba aiki an ba mu sittuna aw saba'un din aka ba mu ayyukan da za mu aikata dan shekarun su yi mana afki mu ga cewa ga shekaru kaɗan ga ayyuka masu yawa to ba shekarun da yawa aikin da aka ba mu kuma ba ma yi to ya za a yi banda nadama to shine nan Allah ke ba mu labari yace awalam yasiru fil ardi shin mutane waɗancan ana magana da ƙuraishi ne ana magana da ƙuraishawa ana gaya manzon Allah amma al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka yi magana da wasu aka kebe su ba ana nufin maganar ta tsaya akan su bane sai ta hada da kowa da kowa shi yasa muke karanta Qur'ani dan saboda duk abin da aka gaya mu waɗancan har da mu su tafi a cikin ƙasa shin mutane ba sa tafiya a ƙasa ne fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su ga yaya aqiba al'amarin waɗanda suka wuce suka kasance gabanin su waɗanda suka wuce gabani ku tsaya ku kalli yadda al'amarin su ya kare mana kanu ashadhum ashaddu minhum qu ashadda minhum quwwa sun kasance fa waɗanda suka wuce da sun fi ƙarfin mu idan yanzu aka ɗauko samud ko adawa aka kwatanta mu da su kaman kai ne kana tsaye wataƙila ka hau kan wani abu kuma ka riƙa kallon kiyashi a ƙasa ya kake ganin bambancin saboda su ƙarfinsu ya kai inda dutse fa ba, abin nan in suka ga dutse daidai abin da suke so hannu suke sa su gutsura su ɓalla su je su sa inda suke so su sa saboda ƙarfin da Allah ya ba su ga su da girma ga su da tsawo sannan ga su da ƙarfi duwatsu ba su da bukatan wani abu da za su yi katin su yanki karfe ko su yanki dutse su yanka su yi wani abu lankwasa shi suke yi in karfe ne lallankwasa shi suke sai abin da suka gana ma a lokacin babu waɗannan kayan lankwasa karshe da ake da su amma za su lallankwasa shi ko annabi dawud alaihi salatu wasalam da aka yi maganar shi ya fitar da sulke lankwasa karfe yake wa alanna lahul hadid aka ce muka bashi ikon ya lankwasa karfe yadda yake so lallankwasa shi yadda ya gana ma haka aka ba su karfi su lallan kwasa karfe su abinda suke so in dutse ne su babballa inda suke so kuma ku duba a ce a irin waɗancan shekaru amma suka ɗauki dutse suka yi gine-gine kuma sannan yanzu in aka zo da na'urorin zamani aka gwada aikin nan a ga ko'ina ya tafi in square ya yi daidai ka sa wannan plumb ɗin da ake gwada gini da shi duk inda ka gwada za ka ga ya yi plumping ya yi daidai yadda ake so kuma da hannu suka yi kuma ɓallan dutse suke su kafa shi inda suka ga dama saboda ƙarfin da suke da shi Allah ba su ƙarfi suna iya ɗaukar dutse su jefi wani da shi saboda ƙarfi amma yau da suna yana da aka tashi iska aka sa kawai rika ɗaga su sama masu wannan ƙarfin aka sa iska ya rika ɗaga su sama yana dire su saboda an nuna su ba kowa bane a wurin Allah tabaraka wataala to ku je ku duba in ka duba kissan su kanuhum ashadda minhum quwwatan sun fi ƙarfi wa atharan fil ardi sannan kuma irin gine-ginen da suka yi a doron ƙasa ba mu iya shi har yanzu ba a kamo su technology na gini ba ba a kamo su ba yadda suka yi gine-gine yanzu ko yanzu har yanzu ana zuwa ana kallon pyramids ga suna a egypt har yanzu ba a yi fasahar da za a iya yin pyramid din a wata ƙasa a yi wani gini mai kama da wannan pyramid din ba sun kasa ba su yi ba har yanzu Allah bai ba su iko ba yana nan kuma har yau yana nan in ka je yanzu kana so ka je ka ce kai akai ka haram ka je ka gani zaka kalla haka gaji suna nan in kana so ma ka shiga ciki ka ga yadda yake tsoro ma sai ya kama ka ka ga kawai ma irin yadda aka tara duwatsun yadda ake ɗaukar su yanzu yanzu za a ɗauke sai an zo da mota mai ɗauka abu amma mutane ke ɗauka su shi kaɗai ya ishe kawazi su ɗauka su suke a ka suna ɗauka suna ɗora kan wannan wurin yanzu sai an zo da motoci mota sai ta zo kuma wannan karab za ka ga gefen a haram ɗin babban ga, ga, ga wuri nan manya-manya an yi wani katon abu aka ce duk wanda duwatsu suka kakkashe ne lokacin abin suna faɗo masu duk wanda dutsen nan ya gundo ya faɗo mawa ga nan sai ya faɗi a ta mutuwa kuma ba a ce a daina aikin ba a ci gaba da yi har suka yi wannan abin suka gama ko yanzu ba a yi teknolojin da zai wannan ginin ba yadda aka tsitsira wannan duwatsun aka yi su har yanzu ba a yi irin shi ba Allah ya ba su karfi ya ba su basira ya ba su abinda kuma wani balarabe ya gaya mana ya ce inda suke ɗauko duwatsun a lokacin daga inda suke zuwa suna ballo su kawo wannan wurin ya fi kilomita talatin daga wurin zuwa kuma aka suke ɗauko shi daga can inda za su ɗauko su kawo mutum ya ɗauko shi daga can ya ɗoro bisa kai kawo ka zo ka kalli dutsen ka gani wajen tons nawa ne guda ɗaya amma su da ka suke ɗauko shi mutum ɗaya ɗaya ɗauko ɗaya ya kawo ya aje nan wurin kuma a ta ɗora a sama bisa kai kilomita ta fi talatin daga inda zai ɗauko shi kuma can duwatsu ne ɓallowa suke su je su gutsuro su ɗauko su kawo nan wurin ba mota ke akwai mai zatsan masu dutsen ba a lokacin ba abin da su ke ɓalla da kannunsu kuma su ɓalla su ɗauko su ɗoro bisa kai su taho yana nan har yanzu je ku gani to haka waɗannan abubuwa sun fi ƙarfi wa atharan fil ardi gashi sun fi gurabu manya-manya gine-ginen da suka yi a doron ƙasa ga gonakansu ga abin nan ku lura da muka karanta can cikin suratu saba ku duba fa da Allah tabaraka wa ta'ala ya masu nema bayan da aka ba su gonaki manya-manya na su ci su sha kayan marmari in za su yi tafiya ba sa guzuri in ba sa tafiya ba sa abin nan to amma kuma sai ya zamana a lokacin ma mutum ko kayan marmari zai ɗiba ba sai ya je ya tsinko ba mace ba ta da wata wahala kawai mutum zai ɗauki faggon shi ne a saman kai zai ɗauki kayan shi ɗora in yana son kwanon da zai ɗauka kawai ya tafi ya tsaya ƙarƙashin itacen su itacen Allah ya tsunko su da kan ya zubo ma mutum sai an cika mai kwano in yana so ya zo gida ya juye kawai ba sai ya hau ya tsunko ba haka aka yi masu kayan marmari daban-daban aka ba su na ci kala daban-daban wanda ba a tunani wanda a lokacin ba inda ake samun su sai wurinsu amma da suka yi tawaye sai aka maida masu suka koma ba komi sai goruba sai magariya magariyan mata biri marar daɗi saboda sun taba Allah wannan dam din da suke da shi kuma aka fasa shi gaba daya sun saba da ruwa komi ni'ima lambuna komi aka fasa dam kawai ya wuce da ruwa ya tafi inda Allah ke so fa akhadhahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su ta dalilin zunubansu wama kana lahum min Allah min waq kuma ba su da wani mai kariya wanda zai kare su daga Allah tunda suka yi fada da Allah har Allah ya kyale su to ba wani wanda zai tare masu wannan azaba da tazo me yasa ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات دليلي شيني منزلنس سنا زومس دا حجوجي أفيلي سنا غني فكفروا sai suka kafirce suka yi tawaye suka kiyarda an gaya masu an maimaita an gaya masu suka ki fa akhazahumullah wannan yasa Allah ya kama su innahu qawiyyun shadidul iqab kusani ya jama'a kowa ya ji Allah fa tabaaraka wa ta'ala mai karfi ne shadidul iqab mai tsananin azaba ne in aka yayi fushi har aka bari yayi fushi to la haula wala quwwata illa billah waɗannan sune ayoyi sharhul kalimat awalam yasiru fil ardi shin mutane ai a agfala ai kufaru quraish shin mutanen kafirai sun sun shagala ne walam yasiru fil ardi basu tafi cikin ƙasa ba fayanzuru bi ayunihim ai bi ayunihim su duba su gani da idanunsu kaifa kana akibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suka wuce gabanin su ya kasance innaha kanat dimaran wa khasaran wa wabalan alaihi su waɗannan mutane ba abinda suka samu kansu face halaka ne aka rusa su gaba daya wa khasaran suka tabe suka yi asara wa wabalan alaihim musiba ta same su ta ko ina ta inda ba ta inda za su kare azabar ta kai ko ta ina kanu hum ashaddu minhum quwwatan wa atharan fil ardi sun kasance sun fi su ƙarfi sannan kuma sun fi su gurabu manya-manya a doron ƙasa suna da gine-gine walam yi guni zalika an min Allah shay'a amma wannan bai ƙara masu komai ba daga Allah wannan bai tare su ba abu da aka masifa ta zo wa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu ay aqabahum bi dhunubihim Allah ya yi masu ladabi ta dalilin laifukan su fadammarahum wa ahlakahum Allah ya rurusa su gaba ɗaya halaka su wa ma kana lahum min Allah min waq kuma basu samu wani mai tsaro ba wani mai kariya da zai ai wallam yajidu ai wallam yujad lahum min iqabillahi min waqin yuqihim minhu basu samu wani mai kariya ba wanda zai kare su daga azaba Allah tabaaraka wa ta'ala ذلك بأنهم كانت تعتيهم رسلهم بالبينات دليلي شيني منزلني سنا زو مسو da hujjoji bayani daban-daban ay bil hujaj wal barahin suna zo masu da hujjoji da dalilai wal adillati wal mu'jizat suna zo masu da hujjoji ga mu'jizoji da annabawa suke zo masu da shi amma ba su yi imani ba fa kafaru duk da haka suka kafirce ay bi tilkal hujaji wal ayat da waɗannan hujjoji da ayoyi duk da aka gaya masu ba su bi ba fa akhazahumullah wannan yasa Allah ya kama su ay lamma kafaru yayin da suka kafirta akhadahum bi kufrihim sai Allah ya kama su da wannan kafirci nasu innahu qawiyyun shadidul iqab Allah tabaraka wa ta'ala fa tabbas mai karfi ne sannan shadidul iqabi mai tsananin ladabtawa ne hadha ta'lilul li akhdihi iyahum wannan kaman ana mana bayanin me yasa Allah ya kama su aka ce dalilin kafircin su saboda basu ji magana ba an gaya masu magana basu ji ba saboda haka Allah ya ladabtar da su ma'anar ayataini ma'anan waɗannan ayoyi guda biyu taqaddama fi siyaqi ya riga ya gabata a jerin wannan magana tahwifillahi ta'ala lil mushriki quraish bi azabil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala yana yin gargadi wato yana ma mushrikai gargadi da fasu kiyaye azabar lahira azabar lahira ba azaba bace wanda wani mai dauriya zai iya daure mawa ba wanda zai iya daure mata dan haka ku ta kanku wa mubalagha fi nushim aka kai kololuwa wajen yi masu nasiha su yi taka tsantsan in an ce nasiha a gaya masu gaskiya wa talabi hidayatihim ai da kuma neman ana so su shiryu خوفهم بعد عذاب الآخرة بعذاب الدنيا لعلهم يتوبون Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya tsoratar da su daga azabar lahira sannan ya nuna masu ya ce ko a duniya azaba ba ta da daɗi wahala ba ta da daɗi ko a duniya ne balle in an je lahira saboda watakila ai sa'a ko akwai waɗanda za su tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yasiru fil ardi ba su tafiya bane a cikin ƙasa akwai nahar nan al istifhamu na inkari wannan tambayan ta musu ce a nuna wai har yanzu mutane ba su tsaya suka yi tunani bane suka gani a yankiru alaihim adama sairihim fi diyaril halikin Allah ya nemi su gargadi ya nemi su fada me ya hana har yanzu ku tafi ku je garuruwa na waɗanda aka halaka su wannan yana daga cikin illan da tura suka yi ma mutane da aka daddatsa mutane aka tsaida ku aka ce iya nan iya nan iya nan iya nan inda da ne da ka ji karatun sai ka daura kayan ka ce bari ka je ka gano kuma ba wanda zai tare ka kai ta tafiya har zuwa sadda Allah ya kai ka dawo to amma yanzu fa dan sun san wannan zai ba da fa'ida kafin ka farka daga bacci sun karanta ƙur'anin su sun gani ba dan su imani ba sai dan su yi mana illa kuma sannan yanzu muka koma suke burye mu sun karanta littafin kafin ka karanta duk abin da kake tunani sun riga sun ji shedan kuma dama ya girme mu ya girmi kowa ya girmi babanmu ma na asali saboda haka shi kuma shine jagoran su don haka duk abin da zai hana mutane ya raba su da Allah shedan ya riga ya shirya ya mika masu ya ba su ta hanyar da za ku bi kuma suna bi dare da rana laila nahara ba bacci ba komi hasanul basari anan muka karatu aka tambaye shi aka ce wai shedan na bacci ko shi da jama'an shi suna bacci yace da za su yi bacci da suna bacci ko da lokaci ɗaya da mun samu hutu daga daga sharrin su da mun huta kenan ba sa bacci saboda haka suna aiki laila nahara saboda haka da sun tafi sun je sun gano fi diyaril halikin li yaraw bi a'yunihim saboda su je su gamma idanunsu su gani da idanunsu domin an ce laisar khabaru kal muayana wato labari bai kai ka gani da idonka ba da sai su je su gano da kansu su ga athar al halikin su ga gurabun waɗanda aka halaka su ga gidajensu nan ga wuraren su nan ba kowa ciki wa yatafakkaru fi sababi hilakihim kuma su je su yi tunani me yasa aka halaka su li yahsula lahum bidhalika al ibratil matluba ay lahum saboda a wannan dalilin wannan su je su ga abun lura wanda ake nema daga wurinsu wanda kowa da zai tunani da ya gani al'ibra da sai su gani wanda muka yi magana kan shi al'ibra mutum ya tsaya ya kalli sama ya kalli ƙasa inna fi zalika la'ibra akwai abun lura kwana da tashin nan da ake inna fi zalika la'ibra akwai abun lura da za su tafi da sun gano sau da haka wannan shine nahar أي يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أي أغفل هؤلاء المجاهدون ينزوطن ما سمسنن المعاندون ما سجايا سنشغلني ولم يسيروا في البلاد شمالا وجنوبا وستفي قساشن دنيا وسجي جيفن دام وستفي جيفن hagu haithu diyaru ad ay fil janub domin gidajen adawa suna can wannan a junub ne wa diyaru thamud fi shimal sannan kuma gidajen thamudawa su kuma suna can shimal ne fa yanzuru sai su je su duba a wannan lokacin su gano kaifa kana aqibatu wannan ba su je su duba bi ayunihim su je su gani da idanunsu kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim yayin su gani yaya sakamakon waɗanda suka kasance gabaninsu suke su ne ka adin wa thamud kamar adawa da samudawa su je su gaya Allah tabaraka wa ta'ala ya masu ya abun ya kare da su da sun je sun gani da sun ga abubuwan ban mamaki ai kana ulaika ashaddu min haula'i quwwatan wa atharan fil ardi waɗannan mutane ba kwa ji ko abun ya dauke ya aka yi ne ba su ne masu abun su na'am ina jin ba wuta tuntuni ne abun kuma kai subhanallah to shikenan dai alkamalu lillah dan haka wannan shine ai saboda haka tunda kuna ji wa shimalan ai wa junuban haythu diyar ad wa thabai fil junub domin asalin gidajen su wannan nan abun nan ba su suna can wajen wajen arewaci ko kuda wa diyar thamud fi shimal su kuma waɗannan suna nan wajen a wannan kudanci kenan saboda haka fa yanzuru ai wannan suna arewa waɗannan suna kudu wannan shimal shine wanda suke arewa waɗancan su kuma janub suna can fa yanzuru bi ayunihim kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim sai su je su ganin ma idanunsu da kansu su gani yayin da akibar waɗanda suka kasance gabanin su suke suka kasance ka adin din wa thamud kaman adawa da samudawa kana ula'ika ashaddu min ha'ula'i quwwatan wa atharan fil ardi domin waɗannan sun kasance su ne waɗanda suka fi ƙarfi sannan kuma suka ban manya-manyan gine-gine da gurabansu fil ardi min haithul bina wal imran ta hanyar maganan gine-gine da raya gari wal qudra da iko alal harbi wal qital sun iya fada sun iya yaƙi ko ta ina suna fada suna yaƙi suna yin abin da suka ga dama a wannan lokacin da sun tafi da sun je sun gani sai dai kuma waɗannan abubuwan mai wayan nan fa ya dauko ya bada buhun siminti kun dai ko dan kun jina yana cewa bada buhun simintin kwanan nan an jina yi shiru ko da masu bacci da masu buhun siminti duk kun jina kyale ku da gangan na kya ina sane ina sane fa akhadhahum Allah bi dhunubihim Allah tabaaraka wa ta'ala ya kama su da zanuban su ai wannan shine ai alba nan fi bi dhunubihim wato da aka ce da zanuban su sababiyya wato sababi ne idhilakuhum domin halakarsu mutasabbabun an zunubihim wa hiya shirku wal ma'asi duka gaba ɗaya zunubin da suka yi haka halaka su ya faru ne saboda dalilai manyan dalilan da suke sa Allah ya halaka al'umma kuma babu kamar shirka da sabo lokacin da al'umma suka rika yin sabo ba su damu ba suna aikata abin da suka ga dama ba su ji su yi shirka su yi sabo babu wani dalili to wannan kam zai sa azaba ta zo kuma idan azaba ta zo wannan kiranta mutane suka yi da kansu saboda haka suka halaka aka halaka su ay bi dhunubi shirki wat takdhib wal ma'asi da dalilin zunubai waɗanda suke na shirka bayan haka nan da ƙaryatawa da sabo walamma akhadhahum ay lam yujad lahum min min iqabillahi wa azabihi min waqin lokacin da aka kama su da azaba azaba tazo to ba su samu wani ba wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wanda zai masu maganin wannan azaba ya tare su babu wanda ya isa ya tare su min min waqin ayyaqihim ma anzalallahu bihim wanda zai kare su daga abin da Allah ya saukan masu Allah ka tsare mu wa ma ahallahu bisahatihim da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jeho a farfajiyarsu a lokacin gidajensu da inda suke zama wa ma li ha'ula'il mushrikin la yatta'izuna wa la ya'tabiruna me ya samu waɗannan mushrikai su na yau ana gaya masu irin waɗannan abubuwa amma ba za su lura ba su yi tunani bai kamata a ce su ma na yau su yi tunani su lura da irin waɗannan abubuwa ba su wasu me ya samu mutane yau ana gaya masu ba za su lura ba da abin da aka gaya masu wala ya tabiruna wal aqilu man itabara bi ghairihi me yasa ba za su wasu ba su gano cewa abin da suke ba daidai bane har su wasu su yi tunani mai hankali ko shine wanda yake wa'astuwa da waninsa kamar yadda bayani ya gabata wa qawluhu ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati dalili shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace manzannin su suna zo masu da hujjoji daki daki wani bayan wani fa kafaru sai suka kafirta fa akhadhahumullah Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya kama su ta dalilin wannan hadha ta'lilun li akhdhillahi li ulaika al aqwam wannan hujja ce a fili aka kawo mana ta dalilin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kama waɗannan mutane ya damƙe su da ladabtarwa don a nuna ma waɗanda suke baya saboda su astu li'ula'ikal aqwa min adin wa thamud wa ghairihim tun daga adawa da samudawa da wasunsu iz ma akhazahum illa ba'da an anzarahum wa azara ilaihim domin Allah tabaraka wa ta'ala fa bai kama su ba bai sa azaba ta sauko ba illa ba'da an anzarahum sai lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya riga ya masu gargadi wa azara ilaihim ya ga masu ya ba su uzuri aka yanke masu duk wani hanzari walamma asarru ai lokacin da suka doge akan wannan alal kufri wat takdhib suka doge akan kafircin su da ƙaryatawa akhadhahum bi dhunubihim Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya damke su da zunubansu Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala innahu kawiyun shadidul iqab Allah tabaraka wa ta'ala fa mai karfi ne mai tsananin azaba ne Allah ka tsare mu ay ta'lilun aidan lil akhdhil kamil wannan bayani ne aka ƙara yi dan a bayyana mana wannan kamu da aka yi cikakke ne alladhi akhadhahum bihi ay li'azami quwwatihi wa shiddati iqabihi Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wannan iko ne masu wannan kamu cikakke saboda yana da cikakken iko tabaraka wa ta'ala yana da cikakken iko ya kama wanda ya ga dama saboda yana da karfa yana da karfi yana da tsananin ladabtarwa shi yasa ya ladabtar da su akwai nahar aljumlatu ta'liliya lima qablaha wannan jimla kaman tana bayani ne ga wanda ta zo gabaninta min akhdhillahi ta'ala almushrikeena bi dhunubihim bit takdhibi saboda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin dalilin da yasa ya kama mushrikai saboda ƙaryata wanda suke yi sai aka ce wannan washirki wal ma'asi babban laifukan da suka yi sun ƙaryata sun yi shirka kuma sun yi sabo saboda haka aka kama su kamawa mai muni hidayatul ayataini abinda zamu koya cikin tarbiyya waɗannan ayoyi guda biyu a gurguje ga sunan kaman guda uku na ɗaya shine taqrirul hikimati wato tabbatar da wata hikima da ake magana da aka ce al'aqilu alqa'ila wanda take cewa al'aqilu man i'tabara bi ghairihi tabbatar da wannan ka'ida shine mai hankali shine wanda yawa asu da waninsa kamar yadda bahaushe ke cewa gani ga wane ya isa wane tsoron Allah idan ka kalli wani ka kalli halin da yake ciki idan kana da hankali ya kamata kai ka tunanu ya zama halin nan ya zama maka abin wazi wanda zai sa ka lura da wasu abubuwa abu na biyu al'akadu bi dhunubi sunna min sunanillahi fil ardi la tatabaddal wa la tatahawwal ya ce kama mutane ta dalilin zunubin su idan mutane suka yi zunubi a kama su ko a hana su wasu ni'imomi da suka saba samu ko wani abu na alkhairi da suka saba samu a hana su a saukar da wannan abu ya zo wannan wani abu ne daga cikin sunnonin Allah tabaraka wa ta'ala la tatabaddal wa la tatahawwal wannan abun ba a juya su ba a canza su suna nan yadda suke illa an yasha Allahu iqa'aha sai dai in Allah ya so ya aukar da su au tabdilaha ko kuma ya juya fa huwa ala ma yasha'u qadir domin Allah mai iko ne akan abin da ya ga dama abu na uku man arada Allahu iqabahu wanda duk Allah ya yi niyan ya azabtar da shi la yujadu lahu waqin yaqihi ba zai samu wani mai kariya wanda zai kare shi ba wala hamin yahmihi ko ya samu wani wanda zai tare mai ya tare mai wa man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba ko Allah tabaaraka ta'ala zai karbi tubar shi na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساهر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناءهم والذين آمنوا معه واتقوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب idan ba kuma ba kun lura sosai cewa aka yi a tafi cikin ƙasa a ji abin da aƙiba waɗanda suka kasance to yanzu ba mu tafin ba an tafi da mu mu je cikin ƙasan yanzu ga ƙura'anin nan in ma muna zaune a nan wurin an ce me yasa ba ku fita cikin ƙasa ba ku je ku ga sakamakon waɗanda abin da ya faru da su ya faru to muna nan ba mu tafi ba to yanzu ƙura'ani zai tafi da mu zai kai mu yanzu mu je mu ji kissoshin mu ji labarin abin da ya faru daga labari kuma da zai fito daga wurin mai gaskiya kuma ba mai baka labari kamar wanda ya sani shine Allah tabaraka ta'ala muna nan yanzu to bari a zagaya da mu duniya mu ji yadda aka tafi da abin da ya faru walaqad arsalna musa bi ayatina kissa ta farko kenan Allah tabaraka ta'ala ya ce mun aiko annabi musa da ayoyin mu abubuwan lura sosai na wa'azi wanda ya kamata a lura wa sultanin mubin da hujjoji waɗanda suke bayyanannu a fili ina muka aike shi ila fir'auna wa hamana wa qarun zuwa ga waɗannan manya-manyan mutane masu taurin kai zuwa ga fir'auna wa haman mataimakinsa da wazirinsa wannan haman kenan wa qarun da manyan wato shugaban masu kuɗi wannan ya nuna mana kenan duk lokacin da al'umma suka taso ana kira zuwa ga Allah nan ban farko da za su fara fama da su mai mulki masu kuɗi manyan gari kenan su ne mala'u su ne waɗanda suke rike da madafai na kuɗi ko madafai na mulki da waɗanda suke masu taimaka masu da waɗannan su ake fara fada domin yadda suke fara ruɗan mutane su ne su yi masu alghazul fikiri abinda muke ce ma alghazul fikiri ko abinda ake ce ma mental conquest ko intellectual terrorism alghazul fikiri shine idan mutum ya ga fada da kai ba zai yi ba kai tsaye to bari ya fada da kai ta hanyar yaƙi da ƙwaƙwalwa domin yaƙi da ƙwaƙwalwa yana yin illar da yaƙi da makami ba zai ma al'umma ba domin idan ka tashi ka yaƙi mutum kai tsaye da makami shi za ka illanta amma in ka yaƙe su ta tunani to har na bayan shi za su wannan abin zai taɓa su saboda haka daga nan sai suka fara fir'auna ya yi annabi musa ya yi masa barazana ta ya tsoratar da shi ya firgita shi ya ga abin ba zai yi ba daga nan sai ya koma kawai ya ce to waɗannan fa ba yadda za a yi sai an yaƙe su ta hanyar algazol fikiri ta tunani saboda ya tsare mulkinsa ya tsare matsayinsa su koma masu dukiya su yi kuma duk inda ka koma ka ji kissan nan yanzu kana maganan karun asalin karun dan uwan annabi musa ne dan ka bi kissa sosai zaka gani suna da alaka mai karfi har ma wani wurin aka ce ba shi da kudin asali annabi Musa ya taho ya nuna yayi imani da annabi Musa ya ce to da'awa ba za ta tafi ba sai da alaman kudi kai kana da karfi na manzanci da abin da za a baka na abu shi kuma a roƙan mashi Allah Allah ya bashi kudi inda ake bukatan kudi sai a sa kudi ko yanzu haka ake na mutum ya gana ma sai ya zo ya jawo ka ya ce to aikin nan sai da kuɗi don haka zai sponsorin a rika yin kaza a fara to da kayan da ya fara to daga nan kuma zai mai da kai wani sai yadda ya da kai in kuma ka ƙi daga nan ku yi faɗa a rasa yadda aka yi ce kai baka san arziki ba ne kai baka san mutum an zo sun ɗauko ka da can kai ba kowa ba suka ɗauko ka suka mai da kai ka zama mutum to matar kamata ce haka balle wanda ya ma wannan wadda fa da girman ka ganta ka auro radda ka zo zaka karo wata tace ita ta koya ma hasa hula ta dawo mama kenan zai ta koya ma sa hula wanda nan na baku labari na ce mu rike mai iyayenmu mata addu'a muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masu da alkhairi akan abin da suke mana na bada misali na ce akwai wata uwar da ta ce abin da ya sa ta koro ta je wajen mai wanke hula ya koya mata kawai karin hula saboda ita 'ya'ya maza Allah ya bata ta ce tana jin takaici ranar da za su fita da huluna ranar sallah ba ta iya karyawa ba ta ga sai ta je ta ce a yi masu karin hula saboda haka ta tafi wurin mai wanke hula ta ce ya koya mata kari don ta riƙe ma 'ya'yanta karin hula in za su fita ta yi masu mai kyau su burge daga cikin gida to shine kuma matan mutum ta ce ita ta koya mai karin hula ita ta koya mai sa hulan ma ita ta yi mai komi ita ta fito da shi gari aka san shi da can ba a san ka ba to to balle wannan mata ta ce haka balle wanda shi ya zo ya dauko ka yi ma komi shi ya dauki nauyin makarantar ka ya dauki nauyin komi dama ba dan Allah ya ba so yake yi sai bayan an gama daga nan sai ya ce ai aljihun shi kake sai yadda yayi da kai tun mutumin da zai zo ya ce wai ya sa ka aljihun shi saboda ya yadda ba dan Allah kenan yayi ba to shikenan ku yi fada in ya so shi ke goye da kai ya ce shi ke goye da kai ka gantsara mashi cizo yadda kai ka gani ba za ka ci gaba da rayuwa ba mamanka da ta yaye ka tun kana karami ita da ba ta san ba za ka rayu ba da gemun ka za ta rika boye ka daki tana baka mama kana sha kama ta yaye ka saboda ta san cewa in Allah ya da za ka rayu balle wanda ya ganka da shekaru da ka wuce 30 ko ka kai 40 in ana zaman lafiya a zauna lafiya in an ba a zama lafiya kowa ya yi nashi ai an nuna ma inda in ka juya za ka ko ba nuna ma ba ina ne wurin Allah ka je wurin Allah saboda haka aka gaya masu waɗannan suka ce to gashi nan annabi Musa ya zo fir'auna da hamana aka jero su wa qarun duka za ku ji faqalu kai tsaye kawai suka ce sahirun kadhab wannan da aka aiko mai sihiri ne makaryaci ne lamma ja'ahum bil haqqi lokacin da ya zo masu da gaskiya min indina daga wurinmu sun sani qaluqtulu abna alladhina amanu ma'ahu sai suka ce a azabtar da shi a kashe duk ƴaƴan waɗanda suka yi imani da shi wastahayu nisa'ahum a raya ƴaƴan su mata azabtar da su saboda ai in suna da ƴaƴa maza ko nan gaba za su taya su ma faɗa to shikenan a kashe maza mata kuma a bautar da su ko yanzu da ake maganan family planning da ake ma mutane magana kowa ya iya yadda zai family planning har wani ma yanzu shi dama kafin ma ya auren sa ya gaya mata ya ce shi fa ba za a haihu ba a gidan shi sai bayan shekaru kaza kuma in aka haifi ɗaya daga nan sai bayan shekara kaza haka yanzu matasa suke yi da mutum ya auri yarinya dama sun gama shirya ita kuma saboda tsabar tana so ko kuma ta rasa yadda za ta yi dama ba kowa sai shi sau da aka sai mata sharaɗi ku ba ku sani ba ya ce shi fa sharaɗin shi shine in ta aure sai an shekara goma sannan ta haihu sau ɗaya sau da aka yi kai ta a tsitsira mata allurai a tsitsira mata magunguna ka zo su yi ta zama ka gaba wani dalili ita ta ki gaya maku shi ba wanda ya san dalili a nan wurin yanzu akwai wanda bayanan ne da sai ya gaya maku shi ya zo gabana ya ce ɗiye shi da aka aure ta an shekara ɗaya an shekara biyu an shekara uku suka ga babu komi ran na ya sa maman ta ce ta tambaye ta ta yi shuru aka matsa mata malam maman da yake ta san dawan garin sai ta tafke ta kawai ta tafke hannun sai ta ji a shan kwakwala mata wani abu ne tun daga nan ya haka ta ce ai tun kafin su yi aure ya sa aka sa mata ya ce shi bai son haihuwa sai an yi shekaru kaza tukuna sannan ta haihu in kuma ba haka ba ya rika bata wani abu cikin abinci tana ci ba ta sani ba ba za ta haihu ba sai an yi shekara goma shi kawai abin da yake so da ita ya ta ado da ita ba ya so ta ba karu ba amfani ba babu abin nan ba su kuma masu da shi su ce su kuma yanzu wanda suke nema juya wani ya ce shi yana so ya kara aure amma shi matsalar shi wallahi yanzu matan nan da ka aure su kafin shekara ɗaya sai su zo kamar bera bubul bubul bubul bubul ta koma yaya bubul-bubul da yaya sau da aka shi yanzu abinda yake nema juya shi yana so ya samu juya ne wadda ta shahara juya ce shi ita yake so sai ya aura shi ya aje shi abinda yake so kawai zama aure da ita haka nan juya yake so babu abin nan kwanan nan yanzu nan akwai ɗaliban mu sai da ta yi aure har sai da ta cire kunya ta fito fili ta yi bayani abin in ka ji ba daɗi shi mijin bai son haihuwa bai son shi ma bai so kawai shi bai so ya ce shi ma yana da 'ya'yan shi ita ma tana da nata a wani saboda haka kawai shi kowa ya tsaya iya nan ba ya so shi bai son yaya abubuwa da yawa za ka yi ta gani ga sunan ba iyaka naka haka za ka gama ganganun babu iyaka tun kana sauraron su ma sai ka koma ka ce kai kaifa ba alkali ba ne kai ba alkali ba ne wanda aka ce an yi haka za a faɗi maganganu wata ta ce an mata kaza akwai wadda ta ce ran nan ita mai ya haɗa su da mijin kaza kaza ta ce dama yana jin haushi domin da an ba ta maganin nan ta kisha to ta fi kowa zunubi da aka duk abin da ya hada su daga na ya zama fadan bala'i ba dai an baki magani kin kisha ba zai tajjal zai taimata bala'in da sai ta gaji ta ce ba ta ma zama gidan ba zai ce ya sake ta ba kar ta je gida a ce ga dalili amma zai mata mugun halin da sai ta ji gidan ya ishe ta da kanta wallahi sai da ta nuna min ta ce kaga yatsan nan nawa a haka ma yanzu karyayye ne ya karya man yatsa an ce tokar ta haihu ta ce sai ta haihu ita kuma to saboda haka abun nan ne kowa da abun nan dinsa saboda haka haka suke yi da haka wannan shine abun nan da haka babu wani abu to saboda haka su su ma suka ce a kashe 'ya'yan a kashe kawai na abun nan a kashe mata kuma a bautar da su sai a kwashe 'ya'ya mata a kai gidan fir'auna waɗanda aka gani suna da kyau sai a rene su su kuma su girma saboda su zama abun rawa abun burge baki in sun yi wasu manyan baki sai a kwashe su kuma a bada su tafi wasu ƙasashe a ɗabi guda goma a ba wani kyauta 'ya'yan mutane 'ya'yan wasu shikenan sun tafi can za su gama rayuwarsu ba san iyayensu ba ba san inda aka yi da su ba haka aka dinga yi saboda kada su su daga su murkushe waɗannan har abada to amma kuma wasu sani ba al'umuru biya dilla lamari a hannun Allah yake duk da haka da aka yi hakan nan sai da Allah ya sa annabi Musa ya zo gidan fir'aunan nan ya tashi kuma aka zo sai da Allah ya daga shi kuma sai da aka halaka su kuma saboda sun saki Allah su kuma waɗancan sun rike Allah falamma ja'ahum bil haqqi shine lokacin da ya zo masu da gaskiya suka ce mai sihiri ne kuma kazzab فلما جاءهم بالحق اي من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه وكشي ايان wadanda suka yi imani da shi saboda su zama ya zama musu azaba wastahayu nisaahum kuraya ayan su mata wama kaidul kafirina illa fi dalal yace mugunyan da bahara ta kafirai ba komai bane face yana nan cikin halaka kawai ba abin da za su yi shi yasa amma kai aka ce ka nemi tsari da makircin su wa qala fir'aun fir'auna ya ce zaruni aqtul musa ya ce ku kyale ni ma in kashe ma annabi musa da kaina ku banni kawai ku banni da shi aqtul musa wal yad'u rabba ya ce zan kashe shi ya kira ubangijin nashi mai magani haka fir'auna ya faɗi kai tsaye ya ce ku kyale ni zan kashe annabi musa shi kuma ya kira ubangijin mu ga abin da za a yi ni akhafu an yubaddila dinakum ni abin da nake maku tsoro shine zai zo ya canza maku addinin ku aw an yuzhira fil ardil fasad ko ko yana son ya bayyana banna a cikin doron kasa yana so ya bata maku tsarin mulki ya bata maku gwamnati kaman juyin mulki yake so yayi ya canza shugabanni ya canza akalan gwamnati ya canza tsarin kasa sai yadda yake so wa qala musa annabi musa kuma ya ji wannan magana ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni in ka ce za ka yi min wannan ba wani abu amma dai na nemi kariya da allah wanda yake shine ubangiji na kuma shine ubangijinku min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab da duk wani mai girman kai wanda bai imani da ranar sakamako ba ni kuma ina neman tsari dan haka kai ka dauki mataki ni ma kuma na dauki mataki waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat bi ayatina wa sultanin mubin da ayoyinmu da hujjoji ai bi hujjatina wa burhanin bayyanin zahir mun zo masu da hujajina wannan bi hujajina mun zo masu da hujjoji da yawa jam'i ne bi hujajina da hujjoji wa burhanin bayyin wa hamana wa fir'aun haman waziru fir'aun hamana shine mataimakin fir'auna shine wanto daga shugaban kasa sai shi wa qarun rajulun malayin shine mutum wanda yake mai miliyoyin kudi shi yana da kudade sosai wa qalu sahirun kadhab suka ce wannan makaryaci ne ay lamma ra'au ayatal asa wal yadi al bayda yayin da suka ga aya ta sanda wato da kuma wannan hannu fari na annabi Musa qalu sahirun kadhab sai suka ce mai sihiri ne makaryaci ne wannan daf'al liqaumihim hatta la yu'minu bihi dan su tura mutanen su ne su samu wata kariya kada su yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam walamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da yazo masa da hujjoji ai ja'ahum Musa bis sidqi yayin da annabi Musa yazo masa da gaskiya fima akhbarahum bihi cikin abin da ya ba su labari min annahu rasulullah shi manzon Allah ne an aiko shi ne wa talabahum bi irsali bani isra'ila ma'ahu yace su saki bani isra'ila kawai shine nan man farko su ba za su imani ba saki bani isra'ila ya fitar da su shi ya shirye da su can qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu sai suka ce a kashe ƴaƴan wanda suka yi imani da shi ay uqtulu auladadh zakaran wannan ba adh-zakaran ku kashe ku kashe ƴaƴan su mazaje gaba daya wastahayu nisa'adh dhukran kina auladadh dhukran maza wastahayu nisa'ahum kuraya mata ay banatihim ay bi ma'ana utrukuhunna hayyat ku kyale su su a raye amma akwai abin da za a yi amma kaidul kafirina illa fi dalal wannan mugunyan wannan kafirci abinda kafirai suka shirya ba komai bane face bata ne aiwa ma makruhum illa fi khusranin wa diya'in wannan abu da suke na makirci bai kasance ba kamar komi sai dai wanda yake abu ne wanda yake na tozarta da wulakanta su ne za su taɓe su za su ga sakamako mai muni zaruni aqtul musa wal yad'u rabba yace ai da'uni watrukuni ku kyale ni wal yad'u rabbahu liyamna'ahu minni ku bari ya kira ubangijin sai ya kare shi daga gare ni zan kashe shi zan illanta shi amma ku bari ya kira ubangijinsa shi masa maganin wannan inni akhafu an yubaddala dinakum ai ini ina tsoro kada ya canza muku addininku ai yughayyiru ibadatakum li alihatikum ina tsoro kada ya canza muku bautan da kuke ma abun bautar ku ya hana ku da ibadati ilahihi ku koma yace sai kun bauta ma abun da yake bauta ma wannan shine abun da muke muku tsoro wato yana nuna masa daga zuwa fikiri cewa duk abun da ake yi dan amfanin ku ne abun da ake nema ya amfana dan ku ne kariyar da ake dan a kare muku mutuncin ku da darajar ku ne ba mu amfanin mu bane mu mun fi karfin shi baya da zai da mu amma mu muna faɗa ne dan jama'an mu dan muna kishin jama'an mu ne muke muku wannan aiki kun ga dai ya shigar da wata siyasa kenan daga zuwa fikiri inni ustu bi rabbi wa rabbikum annabi Musa shi kuma yace shi ko na nemi tsari a istajo istajartu bi khaliqi wa khaliqukum na nemi kariya da mafaka wurin mahalicina da mahalicinku min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab da duk wani mai girman kai wanda bai imani da ranar lahira ba ai min kulli insanin mutakabbirin da duk wani mutum mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wal jazaa ala al amal wanda bai imani da ranar hisabi ba ko kuma sakamako akan ayyuka muna neman tsari daga gare shi mu ma har yau Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya taimake mu ina ganin mu tsaya nan in qaddara Allahu lana al-baqan wasil bi idnillah sai mu tashi kan ma'anar ayat na'am na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله لي ولكم